ko kuma mutum ya ce ni dai ba zan yi abu kaza ba in na yi kaza abu kaza Allah ya sa abu kaza ya same ni to kuma ƙarshen da sai a jarrabe shi da abin daga baya kuma sai ya yi kuma ya tsinci kansa inda baya tsammani ya sa addu'a in bawa zai yi ba wai kowane addu'a za ka roƙa ba abu kaza da na sa gaba Allah in zai zama alkhairi rayuwa na da addini duniya da lahira to Allah ka sa wannan addu'a ya zama sababi kuma Allah ka tabbatar mu idan abu kaza da nake nema Allah ba zai zama alkhairi gare ni ba rayuwa da addini duniya da lahira to Allah ka musanya mu da abin da kai kaga ya bi haka za ka gaya wa Allah amma ta kowace hali Allah ya ban kaza ko na samu kaza ko sai na mallaki kaza to abun farkon ka sani dan baka san ƙaryan ba sai ga Allah ya buɗa ma duk lokacin da wata hanya fa ta bude wata hanyar budewa za ta yi yanzu kana zaune baka da komai idan ni'ima ya zo maka yau da zaka samu dubu goma to yau sai a tada bukatan dubu goma ai zuwan kuɗin shi yake haifar da bukata eh amma ba yadda za ya ce kuma in ba kuɗin bukatar ma Allah dauke ta zai amma daga abin ya zo wata bukata za ta zo maka saboda yau Allah zai buɗa ma wani hanyar Allah ya ba kuɗi sai ya ba kuɗin ma karatu ma ya gagare ka ibadan ma ya gagare ka an buɗe wata hanyar kuma ka fara ga wannan duniya ta samu kuma ga ana asaran addini to ya zai bawa ya tsaya ya fawwara wa Allah al'amarinsa gaba daya kuma ya jira Allah duk yanda kake son kanka Allah ya fi ka son kanka saboda yau Allah zai aiko ma da wata asara a nan wani alkhairin zai bayyana akwai wata mata ka aura kai ba za ka iya sakin ta ba kai kuma da ita kai da bai ba za ku haihu ba a lauhil mahuzi Allah ya rubuta za ta fita a gidanka ta je ta haihu wani da to lokacin da fitinan nan ta zo fa in ka ce ba za ka sake ta ba sai ka mutu sai ta je ta haihu to idan Allah yana son ka da rahama ta hanya mafi sauki za ka sauwaƙe mata sai ka je da Allah me dalilin da mata ta haka gafa ne ba ji ba gani ta ce ba ta so na ka barin jira Allah Allah na haƙura kana kallo sai ta wuri wani sa haihu to da ka ga baka yi wannan abin ba da rasa ranka za ka yi ta je ta haihu sau da yawa Allah zai baka wani ɗa idan ya baka ɗan in dai za a bar wannan ɗan za ka bar Allah to maza idan Allah yana son ka drama sai ya kai hima dan a lokacin da dan ya mutu son ka aiki ba ka gani a tarihin da ya zo na suratul nan a wannan gaba kaɗan a cikin ƙala akwai mutanen da aka ba su ɗa namiji ko ba kudu ya murda ya kai ɗan ba da ya kai ba ya aka ba su ba yar ta haifa annabi ta wuri annabi ta haifa annabi annabawan suka hidya lardin suka ɗora mutane hanyar shirya da ba kai wannan yaron ba da yaron ya girma kafiri zai zama iyayensa zama kafirai mutanen lardin su zama kafirai da Allah ya sa mutanen wuta kai wannan yaron ya zama sanadiyar shirye da lardin gaba daya to ya sa al'amarin ubangiji ba za ka sani ba ko danka ne ka ga Allah da wuri ya karba ka gode ƙaryanta sai kangare ya girma ya ki bin hanya ka yi ta addu'a abin ya gagara kai ma daga baya ka rasa abin da ba ma hidin ba kai ma ka bar layin da kake shi yasa komai ya zo akwai sanin Allah ku dinga bawwada lamarin ku ga Allah kuma in abu uku mai neman abu uku makancewa yake makancewa yake mai neman duniya fa makaho ne billahi da in dai duniyan ta raga mutum yana nema ya yadda koran wani ma ya salwantar shi ya samu duniya mai neman aure makaho ne duk wanda zan yarinya ya raza shi ko gurin boka in ba Allah ne dafa masa asiri wallahi sai ya ji saboda lokacin hijin yake duk duniya ba yarinya irin ta wanda kaga ya yi garkan aure ya mugance na neman yarinya to ku taya hida addu'a fa ku tsame ya halin da yake ji in kun yi wasa fa shi ko kogi ya ci shi da abin da yake baya gani hankalinsa ya tafi kan wannan abin mai neman duniya fa kogi ya ci ba sai abin da Allah wanda ya niya zai yi zalunci shi ma makawa yake zama in ba zaluncin yayi ba idan sa ba zai gani ba to wanda ya sa ransa zai yi zalunci sai ya kwace kayan wani to nan fa sai dai addu'a wanda yayi niyya yace zai yi aure ga yarinya da yake zo an ga yarinya tana da illa an hana yi wai ya hana dan hanuwar ku ba zai hanu ba wallahi sai dai ko bayan sa da addu'a dan a lokacin za su iya bata ba da kowa ka san hau ne in babansa ya ce bar yarinya ya yadda sa bata da babansa in iyarsa ta ce ta bari zai daina magana da iyarsa to ka san wannan lamarin an kai inda ba a tunani mai son duniya kuma haka yake in dai duniya ya ratsa mutum yana son sa to nan gaba ya yadda ya bata da kowa akan duniya an kace masa bayan hude ko kace masa shedan ma yar dadi yake ji saboda zuciya ta riga ta makance mai in buraji ya ce in zuciya ta makance ganin ido ba zai yi fa'ida shi yasa mutane guda uku ɗan uwanka in sun shiga wani hali a wannan guda uku karka saki duk lokacin da wani naka ko babanka ko kaninka zai yi zalunci to in ka maza faɗa ka ga yanayin sa ya ƙi to kuma ka kama addu'a dan kai ɗan zai tsine ma akan yayin yin zalunci ba dama ka masa faɗa hi dole sai ya dangana to sai ku bi bayan da addu'a idan Allah ya so da rahama rahamar Allah ta rufe shi to sai addu'a ta ku ya sa nadama ta shigo ya zama addu'ar sababi sai Allah ya hane shi idan mutum ya bada neman aure ya ga ya zarfafa kuma a gaban ba haske dangin wannan yarinya ba alkhairi ko ita yarinyar a zamanta ba alkhairi ko kuma hada wuri da su ba alkhairi ko tana da wani hali to in kun maza fada yaƙi ku bayan da addu'a in Allah ya soye da rahama addu'a ta ku sai ta zama tsani sai ga daga baya shi ma yayi nadama ya bari amma in ba ku bi da addu'a ba to zai fada cikin da kuma zai zame muku abin magana haka kuma abu na uku wanda ya sa san duniya zuciyarsa in san duniya ya ratsa mutum fa nan gaba shi komai ma in dai zai samu duniyan zai yi to ku bi da addu'a in naku ne in Allah ya so addu'a zai zama sanadi sai Allah ya kwato muku idan kuma Allah ya kaddara dama ba rabo to yake nan kun ya gagara sai ku dawo ku yi wa kanku addu'a ku gyale shi kamar mutum ne wanda zai fada rijiya kana bi kana bi kana kama hannunsa kuma kaga zai fada ko fada duka ne in ya gagara kaga kai ma zai ja ka sai ka sake shi kai sai ka tsira ko mutum yana gudu zai je kogi zai je teku yana bi gudu yana gudu ya hu jirgin ruwa zai tsallaka ka bi jirgin ruwan kuma zai yi tsalle zai kama hannun ka sai ka haƙura nan gaba iya karfin ka kayi shi Allah da ya bari ya fada ya fi ka sani a haka ake wa bawa ko addu'ar za ka yi in kana yi kana yi in ka gaba zai dawo ba kai sai ka janye sai ka kyale shi in ka je gaban Allah kana da damar magana ya ubangiji ne kokari na dan uwana ne karfi na bi sai Allah ya sanya da zai amma kar mumini kowace irin addu'a ka danga yi ni zan yi kaza ba a yi kuma duk jarrabar ubangiji tana guri uku mafi nauyi jarraba na farko yana nan a bangaren neman aure a bangaren mace jarraba yake jarraba na biyu san duniya duk wanda ya sa san duniya to in ka gabe halaka ba kurin Allah ne zame inda da san duniya shedan ya samu abin da yake so jarraba na uku zalunci duk lokacin da mutum ya sa zalunci a zuciyarsa to nan gaba fa sai abin da Allah ya shi yasa wannan abu guda uku ku dinga hatara kar ka yadda kana kokari kana yatsan zuciyanka ka ki zalunci shi zalunci in ka yi shi kai zai cutar a duniya zai cutar da kai a lahira san duniya idan ka zurfafa da yin sa kafiri za ka zama mace idan da ita aka jarrabe ka ba za ka tsallake ba saboda tanadin sai na rigirma yanzu nan mutum zai ba albarka gun iyayensa yanzu nan mutum zai ba ba yi da albarka gun mahaifiyarsa to me abin yi kullun ka roƙi Allah Allah duk jarraban da zai zo mu Allah in ba maka wa sai ka daura mun to in ka daura mun kuma Allah ka iya mu wanda kuma in an yi addu'a za ka dauke to Allah na yi addu'a na kama kafa da annabi kar ka daura mun abin da ba zan iya dauka ba kana gaya masa haka sai ya daura ma abin duk nauyin abin kuma sai abin ya juye dame maka mai sauki shi zai daura maka kuma shi zai iya maka to Allah ya gane da mu wa ja'alna al-laila wan nahara ayatayn wanda annan laila Allah ya ce mu ne muka sanya dare aya wan nahara da wuni ayate ne ayoyi ne guda biyu dalate ne masu hirarwa ala qudratina bisa ga ikon mu inji Allah fa mahauna fa mahauna ayatan layl Allah ya ce ba mahauna amma muka shafi ayan daren da ita ma daren kamar ranar take ai da masana nura ha muka shafi hasken duk zulami ta goma duhu lita su kunu fi idan ku samu nutsuwa cikin ta haka sa jibril ya shafe ta wal iraba wannan rabawan fil bayani saboda bayani na waje alana waje alana ayatan na hali mubsiratan litamtagu barna min rabbikum wa litadamu adada sinina wal hisab waje alana ayatan na hari sai muka sanya ayan wuni Allah madaukakin sarki ya ce mubsiratan gata a fili mubasiran biya bil rau'i da haske kowa yana gani litabda gofi idan kowa ya je neman falalan falala min rabbi kuma gun ubangijin gari ya waye yanzu dai gashi an yi rana dan kasuwa ya fita kasuwanci mai noma ya je noma kuma yan gari gari kun zo nan falalan wani ya je neman kuɗi wani ya fito neman lada to shi ma mai neman kuɗin da kyakkyawan niyya ya fita shi ma zai juye zama na ladan don wata rana ana zaune da annabi sai ga wani saurayi ya fito sai sahabban annabi suka ce wannan karfin nasa dama Allah zai ba mu shi mu je da hiyaki sai annabi ya ce ba ku sani ba wannan fitan ko zuwa zai yi ya je gaida iyayensa kama a matsayin shahada yake idan kuma ya je ne zai nema iyalansa abin da za su ci shi ma shahada yake annabi ya ce a kira shi da haka kira bawan Allah yana daga yace iyayena ne masu karamin karfi zan je gaida su da safe annabi ya ce shahada ne shi ma garin Allah ya waye ko aikin duniyar ne in kai da kyakkyawar niyya zai juye ya zama na lahir to kuma kuma ga yi Allah gari ya waye ya dauka ya kawo ku nan to ku gyara zuciyan ku kar shedan ya ribace ka ka zo da niyyar me za a ji a faɗa me Allah ya ce ba malamin za a gani ba Allah za a gani in ka zo da niyyar da abin da kai Allah ya fi maka kuma Allah ya wanke ma zuciyarka sanadiyar zuwan nan ya zama to duk abin da kai a baya Allah ya fi nan gaba kuma kar kai irin na da shikenan a duniya ka ci riba a lahira kuma ka ci riba shine Allah ya ce kowa zai fita neman falala wani ta'alamu Allah ya ce da dare da rana ne don kusan adadar sanina adadin shekaru wani hisabu da lissafi lila wakati na lokatai wa kulla shayin fasalnahu tafsila wa kulli shayin duk wani abu da kuka sani ya tajile wanda jama'a suke da bukatuwa gare shi Allah madaukakin sarki ya fasalna mun raba shi ne tafsila rabawa bayyana wa tabayyana babu wani abu da bawa yake bukata wanda ba shi Qur'ani ba kawo shi ba wa kullu insanin alzamnahu da'irahu fi unuqi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqihu manshura wannan aya duk lokacin da mutum ya mutu akwai mala'ika mai suna munkari da wani kiri su za su zo su masa tambaya a kabari to bayan mun tare da wani kiri sun gaba tambaya kuma sai wani mala'ika ya zo mai suna rumman wannan mala'ikan ya zai ce bawa ta yi duk abin da kai a rayuwanka ka rubuta tun daga ran da ka zo duniya har da ran da ka bar duniya sai bawa ya ce to ai mala'ikan Allah ni ba ni da tawada sai ya ce yawonka sai ya ce to ai ba ni da takarda sai ya yawo da kafanin ya baka sai ba ni da alƙalami sai ya ce yatsanka to yi ne bawa duk abin da zai rubuta na yi kaza na yi kaza na yi kaza duk abin alkhairi zai yi idan ya gama ya zo sharrin sai ya yi dan ba zai rubuta ba sai ce ka rubuta min sai ce ainihin na jin kunyan ka ne sai ce yanzu baka jin kunyan Allah kunya na kake ji to in ya daga guduma ya maka mutum sai ya je kasan bakwai daga na daga kasa zawa in ya fito ya sai ka ce zan rubuta to ni ne wa na kaza ni ne wa na sharri ni ne matan wani ni na korwa na garin sa na hada baki da malam wani ni ne ne wani abu kaza a ɓoye ni ne na cutar da wani ta ɓangaren baiwa maita yau yana da lafiya gobe ba lafiya ni na hana shi sakin na dinga kudin danar da shi ni ne da ni da wani muka hada baki ni na sa na koruwa ne ya kasa zuwa garin su ni ne ne wani sanadi ya rabu da gonansa duk sai ka faɗa sai ka rubuta kana rubuta sai mala'ikan ya ce to na ɗai sai a naɗe shi kamar laya sai a ɗaura wuyan mutum to wannan laya yana nan ranar gobe kiyama idan an tada bawa za a yi masa hisabi to a lokacin kowa zai tayi da wannan kullallen laya to sai mala'ikan ya zo shine Allah madaukakin sarki ce kullul insani dukkanin mutum nalzamnahu mun rataya masa yin nalzamnahu ai da'irahu takardan aikinsa amalahu ya hamilu yana dauke da takardan aikinsa fi unuqihi a wuyansa kasa bi zikir لأن اللزوم به أشد وقال أبو جهل ما من مولود يولد ما هو نتعاد ذا أيفهما إلا هو في أنكه ورقته كوا أو ينسى أكوي ورقة مكتوب أربوتي فيها شقي أن وداني أو سيدا كودان على الجنة ونخرج له تعالى يستسيم فنسك نخرج جاء تري يوم القيامة أن جرى كتابا في أبودش مكتوبا في أمنا ذا أيكين سنة sai a bude yalqahu manshura sai a ce kaga abin da ka rubuta to karanta da kanka shine yalqahu sai a hadar masa da yaman shura a bayyane a daidaice ai sufa ne da kitabu لكتاب النابر ويقال له ذات يديه اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وعلينا ذات توباوة nan gaba wai kafin a yi wa bawa hisabi dama annabi ya ce to hasibu ala an gusibun qabla an to hasibu alai ku ga kanku hisabi ba kafin a muku sannan bawa zai ce idara kitabu ka wani karanta littafin ka bana ka fi bi nafsi kal yawm alayka ce abin da yake littafin nan aljanna zaka ka sani in wuta zaka ka sani hausa suka ce ido ma mudu ne in kana karanta littafin alkhairin ya fi yawa to nan alkhairi za ka sa rai idan kuma sharrin ya fi yawa dama ka sani kai ma sharrin za ka dosa sai ce karanta ba wai sai an zo za a sa ka wuta ba kai ma dan wutan ne ka sani in dan aljanna ne kana karantawa dan wutan ne fuskan sai ya fara duhu in dan aljanna ne sai goyin ya dinga haske akwai alamu kuma Allah dama wai in ka je lahira kai ma fa ka san gidan da za ka fa kurin a in ba wannan ba yanzu idan mutum ya je gurin alkali shari'a in zai yi nasara bai sani ba ai shari'a za ka yi nasara ka sani in za ba za ka yi nasara ba ma daga an fara shari'a ma ka san rahin nasara ka ko kana zuwa gurin alkali yace ku taya ku tsaya an taya an tsaya alkali yace algawa ta malam wane barka dai lafiya malam wane ne da kansa ya ji a to shi kana sai tunda malam kai ne ai ba wani magana da za a ja qur'ani dai sananne ne hadisi kuma dama ka san shi tsakanin ku da malami ya faru malam yanzu idan kana da gaskiya ka ji tsoron wannan shari'a amma kana ga yace yo malam wannan ne ko kai ne malamin ko ka ba mana da gemu kaman bunsuru ko yanzu kai ne ko ka dauka nan gidanka ne irin yadda kake mutane za ka yi nan ko to bari shari'a shari'a ita ce alƙali na ji duk abin da kake wa mutanen garin ka cuci wane kayi wane yanzu kai har kana jin nan din ma kaman gurin malamtan naka ne ko to kaga wannan shari'ar ka san ba za ta ma kyau ba ba ta ma kyau ba to yasa Allah yake kowa abin da ya gani da kansa zai yi kansa hisabi man ihtadaya fa inna ma yahtadi li nafsi mani da dai duk wanda ya shirya fa inna ma ya tadi din nan Allah ya ji ya shirya ne dan kansa لأن ثواب إهتدائه دن لا دن شريا له أغريه ني ومن لل فإنما يدل عليها Allah duk wanda ya aikin da zai bar da shi a nan duniya fa ba wai yayi ne dan wani ba fa inna ma yari- wallahi batan nasu alaiha zai dawo kansu li'anna ismi alaiha domin la- laifin zunubin zai dawo gare shi ولا تزر وازرة وزر أخرى wala taziru waziratun wira wani mai numfashi wani mai laifi ba zai dau laifin wani ba ba wannan bashi baya daukar laifin wani laifin wani baya shafan wani وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا Allah ya ce wa ma kunna mu'azzibina mu ba mu kasance ba za mu yi wa wani mutum ɗaya azaba ba hata na ba rasula sai mun aiko manzo yi bayyana da kuma yajibu sai manzo ya bayyana abin da zai zama wajibi haka al'umma ma sai an aiko malami idan larda na hausa ne sai a aiko malami ba haushi ya gaya muku ya karanta ya fassara in baka ɗauka ba shi kenan idan lardin na fulani ne sai a aiko malami ba fulatani ya karanta ya fassara in na manga ne ba mangi ya karanta ya fassara sai an kafa ba wa hujja ranar gobe kiyama ba ka da wani hanzari da zaka ce me yasa ka ki bauta Allah ba ka da hanzari ga Qur'ani kullum muna karanta shi nan muna wa'azi da wasu an kaje wani gurin kuma da yarabanci ake wani gurin kaje da Igbo ma ake wa'azin wani ma da turanci ake yi yanayin yaran mutanen kowa Allah ya hore Qur'ani ba turan ya san Qur'ani ba wai ya sani ba mange ya sani to an kafa ba wa hujja ba yadda za ka je gun Allah ka ce ban ji wa'azi ba ba hujja bane Allah ya ce ba ma halakar da bawa sai mun tabbatar sako ya tadda shi in bai dauka masa mun kafa masa hujja dan kar ya zo gaban mu ya kafa mana hanzari وإذا أردنا أن نهلك قرية نمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا wai za yayin da aradana Allah ya ce muke nufi an nuhuli karkariya la ma halakar da mutanen alkarya amarna mutarafiha Allah ya ce sai mu umarci manyan manyan mutanen garin masu jin dadin mun imwa bi ma'ana ruwa sawa bi dati ala lisan rasulullah mu umarce su bi Allah kan har yamman zam fa basa biya sai ga suna nuna fasuci fa karaju an amrina su daga barin umarnin mu to a nan ne fa ba haka alai na alƙawlu Allah ya ce nan da nan ne zai tabbata alai alai ha gare ta ƙaulu faɗan mu na azab fa da marna mu halakar da ita ta da miran halakarwa a halakana ila kan ahalwa sai mu halaka da muta wa tafriwa mu rusa birnin Allah ya ji haka yake baya yi sai dole kamar yanzu nan ƙasar mu ta Najeriya ga yi nan manya-manyan ƙasar su ake jiyarwa daɗi kuma ga yi abin da Allah ya faɗan ana yi mutum an je da yi daɗi Allah ya baka mulki sai ka ce kai luwaɗi za ka yi kai neman mata za ka yi ba manya-manyan su suke luwaɗin ba yanzu to kaga fa fasa ƙufiya kenan kuma Allah ya mai da ku shugabanni Allah ya muku daraja a ƙasa irin wannan mai alfarma ku zo kuna luwaɗi ko kuma a ce an fidda wani ƙungiya na shan jini shine kol wanda kungiyar nan duk wani kusa an gaji a kasar nan yana cikin wannan kungiyar shan jini yanzu da Allah za- da haka za ku saka wa Allah ko yanzu idan azabar Allah ta zo kuma sai a ce kar a sauyi manya-manyan mutane a garin a ƙasar namu sai caca in ka jana caca fa ba na naira miliyan ɗaya ba na miliyan biyu ba ba caca sai a yi na biliyan ɗari ba duk manya-manyan mutanen nan caca suke yi mafi yawanci wasu na caca wasu na luwaɗi malam zina ko yanzu ya zama ruwan dare tunda kudin sai dai a kwayi yara a makaranta 'yan mata a saka mota a ja ku kwana biyu ku da su a mai da su ana wannan Allah ya yi ko wannan F din dan a daina an ƙi to ko yanzu Allah ya waiwaice mu yana wa'azi yanzu muna addu'a ai dole a sha wahala Mm, da mutane ne suke wa'azin yanzu wa'azin ba mutanen sun bari Allah da kansa yake wa'azi to Allah ya duba mutane ya ga ya duba mutane ya ga fala ana luwaɗi manyan mutane suna zina ko matar kowa matarsu kamar kare daga mutum ya gama kullum sai ya ce yana santa ta kowace hali malam an zo ana zina ana shan giya a fili a ƙasar nan tamu ba wani ƙasan kafirai ba ƙungiyar kol na fikirar society an buɗe shi malam kuɗin ruwa duk garin da ka je ruwa kuɗin ruwa ke ci dare da rana duk wani ma'aikacin gwamnati zai ce ma kuɗin ruwan ya mai da shi kamar ma albashi wanda ya rabe su ko mutum mai gadi ne a garin ku ko gadi yake yi inda zai dauki albashinsa dubu ashirin sai ya dauki kuɗin ruwa Allah ya ce kar a ci ba a daina ba Allah ya ce kar a yi zina sai an yi luwaɗin nan shi aka halaka da mutanen annabi ludu ana yi yau mu dawo Allah ya wai ce mu mu ce wai za mu yi addu'a in ba dan alfarman annabi ba sai ina za a karba ai hanyar da za a karba addu'a ma babu shi babu ha to wanda yana laifi kai baka hana ba kana kuma cikin masu laifin kurin an dawo hankali ya koma kan san duniya ku duba yadda ake zub da jini a ƙasar nan in dai ka zauna yau a ce an kai hewa ne barayi sun kai hewa ne an saci ne an kai hewa ne wani an bar masa an daina satan kaya an kuma satan mutum babu dare babu rana ka ji masu daɗin bindiga an ce yawan kai hewa ne a nigeria ake wannan al'amari duk ya rikice gaban ya zama bayan bayan ma ya zama gaban to me mafita ta ina ma za mu samu sauki wallahi sai dai mu rike annabi idan Allah ya duba darajar annabi gurin mu samu sauki amma ba al'amarin ba ya fice yadda kake tunani ya fice to ga ba wata alƙarya Allah yake faɗa ba mu ake faɗa kurin kai daga laifi a garin ku ka je kana duba wata alƙarya ce Allah ya ce yayin da muka yi ne za mu halaka da hargaya sai mutanen garin sun ki Allah manyan su yanzu ba manyan ne suka ki Allah ba ba ba ta kubiya suka zama fasa kai kare juna ne daci Allah ya ce a lokacin ne ba da marna hota da mera za mu halakar da su halakarwa to Allah ka duba annabi Allah ya sa daga mana kafa saboda darajar annabi Muhammadu
وكم هلكنا من القرون من بعد نوح وهم كثيرا ديوا halaka na nawa muka halaka min alquruni daga tsare ku min ba da nuhin daga bayan annabi nuhu zuwa wannan rana wa kafa bi rabbika bi dhunubi ibadihi kabiran basira bi rabbika kai sai ga ubangijinka ai bi rabbika bi dhunubi ibadihi ga zalafan bayin sa kabiran zai bada labar basiran Allah shine masani bi buwadi ne ya gaba da nan bawa wanda wahiri ya da za'in wa bi da wanda ya ta'allaqu bi dhunubi من كان يريد العاجلة أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا Allah ya ce man kana yuridul ajila da duk wanda yake so aikin sa biya yin nan magaggauta ita ce duniya ajalla lahu biya Allah ya ce za mu gaggauta masa a nan duniya mu bashi amma fa ba yadda yake so ma na shawo abinda muka so haka malami na ya gaya man sani ya ce malam ya ce duniya ba ko ka ne ma sai Allah ya gaddara ma ko ka ne ma sai in Allah ya gaddara ma amma lahira ya ce na wanda ya nema ne haka alaiman sabi ya gaya mana duniya ko ka ne ma sai in Allah ya gaddara ma to ga yana Allah ya ce duk wanda yake neman a nan duniya a bashi ajalla lahu biya za mu gaggauta masa amma fa ba yadda kake so ba ma na sha sai abin da muke so kuma duk da haka ma liman liman nuridu ga wanda muke nufi abin da muke so ga wanda muke nufi a tajilo sai mu gaggauta masa ko ba sun maja'ala lahu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا kuma ja'alna lahu ya sanya masa lahira jahannama ya ce ita ce makomansa to me amfanin sa ka samu duniya ka ga jahannama me amfani ya salaha Allah ya ce za mu shiga da shi ita mazamuman abin zargi malumin abin zargi madahuran abin korewa ga rahmar ubangiji duk wanda ya ce duniya yake so to ba za- in ya yi sa'a ya samu duniya ya rasa lahira an bai yi sa'a ba ba duniyan ba lahira kuma Allah wuta zai dan ba ku yi alkawari da Allah zai baka duniya ba sai ya yi ne ba alkawari kuka yi dole sai ya baka duniya ba shi yasa ku dinga hatara ku dinga kula kar ku je garin neman duniya ku rasa lahira ina duniya take ne a duniya ta magani mana yau shekaranka ya kai sattin in ka je sittin fa gangarawa ne ko an barka fa ashirin ne ko saba'in a wannan ka zage dan da ka je kana neman duniya ko ma ka yi ga masallaci mana ka dinga karanta in Allah almajiri ne ka dinga ta karanka na Qur'ani malam bayan nan kuma ba in ka gaji sai addu'a in ka gaji sai nafila in ka tashi kuma ka yi ga gidanka in ka gaji ka kwanta amma kana shekara 60 ko 70 da kai yake harkar siyasa ai malam wane ne baya ne yasa yan siyasa sun zo ba a yi mitin ba kana shekara saba'in kuma har abu ana harkan duniya da kai ko kuma a garin ku za a yi wani taro sai a ce yau sai malam wane ya zo kana shekara sittin ko saba'in me za ka yi da harkan duniya ka bar masu duniya su yi harkar su ba ka bar masallaci ka zauna kur alaga ta malam yan siyasa ne zai ga wato ya za a yi mu yanzu ga nan abin da muke gaban mu don Allah ku je ku kare kuma mu guri astagfirullah astagfirullah an kai kaman miliyan daya talatin annabi kai kaman miliyan daya la ilaha illallah miliyan daya ka kama bismillah da kulhu Allah in lokaci zo mu cika da imani ka jira mutuwa ba ta jira ka ba. in kai shiru kai addu'a ka gama sai kai shiru haka wani da kake jira yake to mala'ikan mutuwa mu san lokacin da zai zo ba da ya kamata ya jira mu ba tunda ya Allah baya jira gwara mu jira kai shiru in kai shiru din nan kana jiran mala'ika yau zai zo ne gobe ne za a masa umarni ya zo to zuciya tana haka sai a cika da imani ya ce mala'ika muke jira lokacin yayi lokacin yayi ai gaban hatsi ne ai ko duk lokacin da farin gemu ya fito ma ba hatsi ne ya nana ya nana ya zama yaro shar ai hatsin girbi yake jira yau yana jiran girbi gobe yana jiran girbi a gayya za a yi masa yau za a wani gonan to haka za ka zauna ka yi haka ka ga geman ka bari kar in ka rike rike wanda ake haka yi ka yi shi ka yi iko abinda muka yi bayan Allah ka yafe mana ka daina tunanin mutane ko zan yi wani hasada a kai ka jira mala'ika duk da ma baya kan babba baya kan yaro amma an fi tsammatarwa babba wani ya zo ya zagi a kace ka yi haƙuri ne bako ne ni da ba zama na zo yi ba haka za ka ce ba baba yana za ka ja to lahira za mu je wannan gidan ba gidan zama lokacin mu yayi jira muke in wani aka ce ga wani abin ka wani ya hana ya ce to shikenan ku ce Allah ya fi masa ni ba ma ta wannan nake ba wallahi abin da yake gaba na yaya zan yi ni yanzu na nawa ne ma ya min yawa ku ce na yafe ko Allah ya yafe min nawa babu wane wai gun ka ne haka ba ke shawara wai za a je a tona burzaza a wani wuri kai ya ni wannan yanzu hankalin ba nan yake ba kun in dai kun tona inda ruwa da kawo ku sa albarka ku kawo ruwa ni ba wannan ne ya dame ni ba ko a ina ma ku je ku yi ko a ina ma a je a tona ni ba wannan ne a gaba na ba ya za mu yi mu je gaban zaci Allah ya sa mu ga annabi kullum ka zo na sai a sa gafarin in ka tuna abin da kai a baya sai kuka ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah can an jima ji kana subhanallah subhanallah in ka tana da laifin ba kai shi u da haka dai kana kwanciya kana barci har mai aukuwa ta auku amma na wannan hali kuma kun zo kuna ta duniya tafiya kuma ta tafi duniyar dama ya aka ji bare ta yanzu wanda yanzu dama duniyar ma ba daɗin daɗin ma ba abin da yau in ka sa kunne yau zaka ji a gari kaza an yi mutuwa a gari kaza ma an kai mutane kaza mutanen gari kaza ma sun kaura sun yi hijira sun bar garin su wane an dauki matarsa wane an dauki yarsa yar wajen wane ai an dauke ta ana wannan labarin ina dadi kai ga masallaci kana ibada in mutum ne zai zai kai kama ka kama masa hujja a shekarun nan naka dai tamanin ko sittin to ya kamata ka ji tsoron ka daina jin tsoron mutum ko da bindiga mutum ya zo ka ce kai ba ni guri ba kai nake tsoro ba Allah nake dubawa in ran kwanan ta ya gare shi kenan wannan ne sanadi shi kenan amma muna nan muna kan la ilaha illallah muhammadu amma kana dattijo saboda san duniya ka je kana shiga cikin yara ƙanana da gemunka har ka canza addini yara ƙanana sai ya zo masallaci kai ma kana cikin su ko masu sabon addini kai baka san ka tsufa bane hausa suka ce in an girma a san an girma yara matasa ƙanana masu gemu sirara angal angal ba su da kyan gani a rarrame wa'annan sun zo da addini wai har kana zuwa masallacin su ina babban masallacin kai tsoho kai ga masallacin da ba yi wa annabi salati in larura ce sai ka higa amma kul ka tare ka basu in sun kama gana ce kai ba ni guri ba haka muka tarar iyaye suna yi ba ku ba mu guri masallaci addu'a muke yi wa annabi salati mu iyayen mu ba jahilai bane malamai ne in babu su in ba dattawan sun gare ka zo inda dattawan suke ka zauna kai ma ka jira inda suka je zaka da abokai sun tafi kai ne kana baya ka ka tana ba malam wani babu ya tafi malam mai darasu na ga unguwar ku fa ya tafi malam mai ilimi shi ma ya tafi baba lada ne shi ma ka ce yana ina babu ina limamin kamsa salawatu babu shi ina mai unguwa aka ce ya tafi ina alhaji wani na unguwa kaza mai faɗa a jiya ce babu ayi duk wannan sun tafi sun barka kuma ka tashi ka haɗe da yara to to ka haɗe yi mana ai gwara ka zama kashi mai tsada ba gyara ba in ka haɗe da yara in ka zama ba wani inda su ka haɗe sai a karkasa musu yara amma kai jam ka tsaya wannan kayin na ƙarshen sai ya zama mai daraja ne mai daraja zai zama to ya zama ya gaya muku kukula iyayen na ƙasar nan namu ba da jahilci muka tashi mun ci albarkacin iyaye kun ga abin da kuwa tarar ana yi in an yi sallah a zauna a yi wa annaba salati mu yi addu'a mu karba addu'a bayan asuba ya yi ku tare da mu da ku mu zauna kun ga wazifa ake yi ana zama manya za su ce malama na buɗe wazifa an buɗe sai ka ji ana la ilaha illallah la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ذكر الجمال بقى an yi an yi an gaji an jima sai gaji ana Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. تاين سلم أتباع manyan malamai suna wannan yau a zuwa ce mutanen da ba sa wannan ba su yarda da wannan ba su zama abokanka anya za a je gaci kuwa yi nazare ku gani din masallaci na duniya in dai dattijo ne malami ne masanin Allah to za a ga bayan sallan asuba ko da magarba ana wannan amma masallacin yara ana yi ba a yi kuma ka zo ka haɗe da wanda ba su yarda da wannan ba ba zai zai shehu tijani ba ka zo ka zauna gindin su kana ga za su kai ka gaban annabi muhammadu sai dai in za ka ja su suka ja su su zo ku yi amma ba su ja ka in an girma a san an girma wallahi da tijo in ya je shekara tamanin allah ma kunyar ka yake Allah yana kunyar ya yi wa mutumin da ya a musulunci ya je shekara tamanin azaba Allah yana kunya Allah yana kunyar ka kai baka kunyan Allah duk layin da ba naka ba na san duniya kayi ganin kayi ganin kayi ganin a dole shi Allah bai kaddara ma ba ai in wannan abun ba zai yi ba ai wanda zai yi mana to yi muke nuna muku anan mai hankali kuma yayi hatar
ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدهورا ثم جعلنا له جهنم الله ya ce mu zai jahannam anan za mu kora yana abin zari abin korewa da rahamar ubangiji wa man arada nakirata wa sayla sayaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sayhum mashkura man arada lakirata jama'a kun ga wanda suke nufin lahira wa sayla sayaha suka yi aiki dan aikin lahira amalan amalan layiku biya aikin da ya dace da lahira wa huwa mu'minun to Allah ya ce wannan yini halin kasancewar sa mu'min fa ulaika wa inna la yakana sa'ihum ayyukan mashkuran abun godiya ay mashkuran abun sakayya ne inda Allah abun Allah maqbulan abun karba ne sabitun matabbaci alaihi a gare kullum kullum numitu ha'ula'i wa ha'ula'i min aba'i rabbi Allah ya ce kullum min alfariqaini dukkanin jama'un nan guda biyu namidu Allah ya ce mu muke bayar wa haula'i mai neman duniya ma Allah mu za mu bashi wa haula'i da mai neman lahira ai badali ne min muta'allaqun bi namadu a da ya rabe kowane daga kyautar ubangijinka ne fi duniya nan duniya wa ma kana dawo وما كان أباء ربك ma معذورا kana dawo amma kaga kyautar ubangijinka wanda Allah zai bada yi a lahira ma'azura Allah ya ce rabbuka ma'azura ai mamnuwan ana hadin abun hani ne ga kowane ɗaya sai wanda Allah ya so Mhm.
انظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض amma kana a dawo rabbika kyautar ubangijinka ma'azura ma din za'ida ne ya kasance ababen ki- katangewa ne sai ga wanda Allah ya so unzur انظروا كيف فضلنا بعضهم على بعض Mhm.
وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا Allah madaukakin sarki bayan ya faɗi wancan ya faɗi wannan shine Allah ya ce ya ya faɗi wancan da duniya kasu ya jarri wal jahi wal akibat maunuwan an hadin da aka faɗa mu'minin aw kafir wa ma akira da ma lahira fa wa dawa mamnu al kafir mudazan bi mu'min anan duniya ban hanawa ne in ya ga dama sai ya ba kafirin ya ba musulmi in ya ga dama kuma sai ya hana musulmi ya hana kafirin amma a lahira Allah madaukakin sarki mumini kadai zai baiwa ba zai baiwa kafiri ba shine Allah ya ce unzur duba ku gani kai ba baran na ba'arhu Allah ya ce ya maka bibi ta shayin sa ala ba'arin ga shashi min arziki da fi arziki daga arziki wal jahi da da- da alfarma wal lahiratu amma ita lahira akbaru darajati Allah ya ce ita ce mafi girman daraja wa akbaru tafalila ita ce mafi girman bibi ko min duniya da duniya fa yan bai ya kamata al ijna wa biha alura da lahira ba- ba duniya ba لا تجعل مع الله إلهنا كلا فتقعد مذموما مخذولا la zan ji alama Allahi ka daina sanyawa tare da sarki Allah ilahan akaran wani Allah daban fata ko da mazamumin ka zama abin zargi makazulan abin tabewa la nasira laka ka zama baka da mai taimako mhm.
وقال يا ربك ألا تعبدوا إلا wa إياه ne rabbuka ubangiji ka ya zartar da hukunci da Allah ta abudu na cewa kar abota wa kowa illa iyahu sai dai a ga sarki Allah ya Allah ya ce وبالوالدين إحسانا asinu bil walidaini Allah ya ce ku kyautata mahaifa isa nan kyautatawa bi an tabarruhu ma ku nuna musu nagarta mhm.
إما يبلغن عندك الكبار أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ma كريما ya buluga na inda kalkibar kowane ɗaya a cikinsa in ya kai matsayin girma a hadu ma ɗayan ne fa'ili ne au kilahuma ko su biyu wa bi kiradi ya buluga ni a hadu ma ɗayansa ya kai badali ne min al- alfi ga ɗayansa fala ta kullahuma ofin kar ka ce musu Allah wadare ya fita da bayi wa kasara mamnuwa ai wa gari ai ana yin ta da faduwa mazari ne bi ma'ana tabba ko tabban wa kaban ko muni kar ka faɗa abin da ransu zai baci ko tsaki ma dai ba a so kai wala ta naro ma ka daina kyaran su mahaifa suna ma magana kana daga murya kana kyaran su kar ka haka tanzaru ma ka daina tsawutar da su mhm.
وقل لهما قولا كريما Allah ma ka dinga faɗi a gaban mahaifinka kaulan karima magana na karamci jamilan kyakkyawan layyina mai taushi mhm.
وغفر لهما جناح ذل من الرحمة ka zai ma ka kaskantar musu da jana'a zille buga bakin ka na kaskanci in ka zo gaban iyayenka ka rusuna halin lawa ma ka tausa samu ku janabin ka bangaren ka bil dalili ai da ka kaskantar da kanka ko a kasa ne ma ka zube a gaban su minar rahama domin ta sanadiyan su ka samu ji- ka ji kan da- saboda rahama ai lirqatika alaihi ma tausa wanda kai a gare sai Allah ya ji kanka وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ka ce da su ka ce rabbi ya ubangiji ai rahamu ma Allah ka ji kan iyayena kama rabba ya ne ai rahamani kamar yadda suka ji kaina suka rene ni sagiran ina yaro karami hina rahamani hina sagira yayin da suka rene ni ina yaro karami mhm.
ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا rabbukum mahalicin ku alamu shine masani bi ma fi nuhusikum ga abin da yake kawo nan min ilmarin na kudurewa albirru na nagarta wal wuququ da kuma niyyar in yi wa iyaye biyayya in takunu salihina idan ko kasance ku mutane ne na kirge da'iina lillahi kuna nuna wa Allah da to fa innahu kana lil awabin ya kasance ga duk wanda ya juyo ga Allah arrabiina ila dadi wanda ya juyo ya nuna wa Allah da ga huran Allah zai masa gafara lama sadar min na abin da ya gabato bi haƙƙil walidaini haƙƙin mahaifa min ba ridatin na wanda ya gaggawa wa musulun layar maruna uku ba su kudure nuna kiyayya ga iyayensa ba wa ati zal qurbi haqqahu wal miskina wa ibn sabili wa la tubazir tabzira hadi ai zal qurbi ka ba dan uwanka wanda yake dan uwanka na kusa haka wakin ka ne da birri ne nagarta wasu lati da sa da zamanci wal miskini hima miskini ka ba yakinsa ka dau wani abu ka ba wa ibn sabili da bako dan tabarki wala tubazzir amma kada kai almubazzaranci tabazziran almubazzaranci bil infaqi ka dinga ce da dukiyan ka bibiyar da Allah ba cikin yi wa Allah da'a ba innal mubazzirina innal mubazzirina kanu ikiwa da shadin mubazzirina kaga wanda yake bayarwa a ciyar da dukiyansa ba ta hanya na taimakon addinin Allah ba karo ikwana wannan yan uwa ne ga shedan aladari wannan hakika suna kan tabarkin shedan yasa sai a dinga kula ba kowane mutum bane dukiyarsa za ta zama alkhairi dukiya ya fi ƙarfin wasa kuma yanzu mun zo wani zamani mutumin banzan shine na kirki mutumin kirkin shine na banza haka duniya ta kasance in ba haka ba yanzu ga inda ya cancanta a bada alkhairi sai a je a bada ya hanyar banza yanzu zaman nan naku da kuwa zauna yanzu da za a kama miliyan biyu ko uku a nan na san masu ƙaramin ƙarfi wani ga dubu goma ka je ka gyara gidanka ka yi sallah wani ga yanzu a nan akwai abin ki amma ba banki to yanzu ba haka ake ba dukiyar ba ba da hijira ta hanyar banza a ciyar da karuwai a ciyar da yan iska a dan wani dukiya ba da hiba mahallin sa ko kuma ga wasu mutane suna zuba da kuɗi kuɗi ana zuba da kuɗi akan kwanta wai mutum yana bara wai har ana yabansa anya na akwai gaskiya shi a su bai san wanda ya cancanta ya ba kuɗin ba ne to amma yanzu agun mutane kai magana kai ne kai sai a ga laifin ka za a gani a ce me kaza kaza wallahi wallahi ba alkhairi bane ƙarya ne ba yadda za a yi a zunda zub da kuɗi akan kwalta inda mota yake bi wani ya zo ya ɗauka ya gurje ya ji ciwo wai a ce kuma alkhairi ne ƙarya ne in malami ne ya ce a yi mata malamin ƙarya yake idan kuma mutum ya sa zuciyarsa ko na abu da ya manufarsa wanda Allah ne ya sani amma ba bi layin alkhairi ba inda layin alkhairi ba haka ya kamata a yi ba in dare sai mutum ya shiga mota ya shiga garin su duk inda aka je gidan wane ne sai ka zo wane barka da lafiya ni ne wane ga dan miliyan ɗaya ka kula da iyalanka malam wane gashi in ba za ka je a rubuta ma sunayen mutane sai a bude a kawo an bude ma kawo ɗan kamar mutum dubu abin da ka yi ne aka saka kowa ya je ya gani amma ana zub da kuɗi a layi ana gudu ana ihu to sanadiyar ka wani ya karye ya za ka yi kai kai sanadi to sanadiyar ka wani ya je ciwo ya za ka yi to da irin wannan almubazzaranci ba la kare ba ne almubazzaranci in ka ji wannan yi ne almubazzaranci da Allah yake faɗa ba kawai ba ba malamai aka tambaya ake wannan ba ko ba shawaran malamai aka nema ba wanda suka san Allah kuma har ma yanzu abin ya kai malamin ma fitowa bakin titi yake in ya ganga zai ga malam yana haka da karar yana juya wai mai kuɗin yake jira malam wane kai da zaka hana kuma kai ma ka zo zaka yi wawa shi kenan mu ba abin da zamu ce Allah ya gane ba alkhairi bane ba alkhairi bane in dai da alkhairi in ya ji to ya dinga irin malaman garin su yana musu alkhairi ba ya zo da kuɗi akan titi ba in kuma da wata manufa yake shi kenan Allah shine masani za a ji a tadda Allah
Innal mubazzirina kanu ikwana shayatin Innal mubazzirina kaga masu almuzarancin nan kanu wallahi yan uwan shedan ne shedan suke taimakawa kana shedanu kana shaytanu li rabbihi kafura kana shedani shi ko shedan da rabbi ga ubangijinsa kafura mai butarcewa shedid lukubur yana da tsananin kafircewa linima niman ubangiji kazalika akwai mubazzir haka dan uwan shedan ma mai almubazzaranci yake wa imma yuridan anhum mubtiga rahmatin min rabbika tarjuwa fa qul lahum qawlan maysura wannan ma ko bai shi ne turi zan anhum Allah madaukakin sarki ce turi zan suka bijire anhum gaban al mazakurin ababan da muka ambato min zal qurba gama bocin kusanci wa ma ba da hu ai balamtu wadihim ba basu ba su wani abu ba ibtigaan saboda neman rahmatin rahama min rabbika gun ubangijinka tarjuwa da kake sa li dabar rizki tan da zurwato ka saurara ya ji zai zo ma fadadiyu minu sai ka dinga dauka kana ba su lokacin da wani ya zo ma ya ce ga ka bani kuma a lokacin baka da hito saurara in ya zo ka dauka ka ba haka su shewa gibrima suke irin su manya gwanin su bar jimbum da sauran malamai haka suke in ka zo ka ce alaga ta mana a ba mu kaza sai a ce babu abin namu kai sauraron Allah ya kawo sai a baka to wannan saurara wanda kake Allah ya kawo bada a matsayin ibada yake to haka suke yi su bayan Allah na gari fa kullahun kafin a zo da abin ka ba su ka ce musu fa kullahun kaulan mai sura ka gaya musu magana mai sauki layyinan sada da an to adabu ka lissafa su bila ni inda mujiyar je ka ce musu in Allah ya da in dai Allah ya kawo za mu ba ku wala taj'a wajaka ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ta ماسورا ji ala yadda ka kare na sanya hannayen ka magalura dan kana bugu mai kar kullun ka rike hannu baka cewa ba a san haka idan Allah ya baka ta hadisi bi ni'matin la shukra eh in Allah ya baka kullun ka zama kankamin kamo da ba a san haka shine fasaran wala ta ji ala yadda ka magalura dan ila wani la tamsikuwa adadin bayyaka ka kame gaba da cewa kullun amsaki dukkanin kamewa to Allah ya ce karka yi haka wala tabsuda filin bage gare na sakin hannun naka kullal bazi da kan shin fada kuma da aka kama dubu goma duk dubu goma kalmar karka yi haka kai sai ka koma kalmar talaka fata da sai ka zo ma maluma abun zargi rajin lila wani mahasuran abun fadare mun ka dai lashi yayin da ka zama ba komai abun ka karka raba duka kuma karka rike duka Allah ya ce ka bayar daidai gurgudu amma karka ce za ka bayar duka kai daidai gurgudu daidai ruwa daidai tsaki haka Allah ya umarni a yi saboda Allah baya san ruwa annabi ya ce albakilu aduwullahi walau kana alim marowaci ba ɗan dai mutum marowaci ne to ɗan wuta ne walau kana aliman ko da malami ne Allah baya san ruwa eh akwai wani marowaci ɗan wutan ne amma da Allah ya so ya da rahama ɗan aljannan ya zama annabi Isa alaihi salatu wassalam yana tare da shi yana tare da wani malami shi mutumin duk inda annabi isa ya ce nan yake gansa sau da ƙafa to ba daga nan allah cikin ikonsa kaga yana daga cikin tatattan annabi isa kenan to a garin akwai wani mutum shigon marowaci ne saboda ruwansa ma sunansa mal'unu tsinan ne haka ake kiransa mal'unu tsinan ne ake kiransa saboda ruwa shi baya alkhairi kwata kwata to wata rana Allah cikin ikonsa wani mutum ya zo neman abin alkhairi gunsa ko gatari zai ara ko magiri ina ganin takobi ne ya zo zai ara ya ce me ka ga gona ya ce aro za ka ban na takobi ya ce ni ka zo neman aro gona to bari ka gani bari na zuwa sai ya bi gida ya ɗauko takobin ya ce ka gani na gani ka gani na to ba zan baka ba. nan gaba kuma ka ce da wani ma ya zo gona ne ma da ba shi dai ka gani bai to ba zan baka ba tunda haka masa haka ai gani gaba ne ya isa gaba da tsoron Allah bayan mutumin ya tafi can sai ya sa imani a zuciyar sai ya ce kai yanzu duk garin nan ni ne marowaci har inan ne yake ce min saboda rowa anya wannan rowan zai kai mu ga alkhairi fa bayan mutumin ya tafi ya ce a kira min shi sai ya kira wannan mutum da aka kira shi ya zo gurinsa ya ce to gashi dai zan ara ma ka je dai ka yi abin da za ka yi yanzu na baka ya za ka rike ya ce a jayin da zai ce a barin koya ma rukun yana ta koya masa rukun da da ƙyar da ya daure da ya bashi ya ce ka je na ara maka to yi ne sai Allah yawa annabi Isa wahayi wannan wannan mal'unin fa da dan wuta ne to yanzu sai Allah ya masa wahayi ya kira wannan mai ibadan ya gaya masa ya ce wane ai wannan mal'unin da ka gani yanzu Allah ya mai da hidan aljanna kuma Allah ya ce a gaya maka da kai da mal'unin ma wuri dai za ku zauna aljanna sai ya gaya wa mutumin annabi isan ya ce annabin Allah mai kace ya ce wannan mal'unin tsinan nan nan ya ba da kayan sana'ar kairi ya yi a ba da kayan aro Allah ya ce guri ɗaya za ku zauna da shi a gidan aljanna ya ce to ka gaya Allah in dai da ni da wannan za mu zauna na haƙura da aljanna na haƙura in dai da wannan za mu zauna shi kenan daga baya ka zage wa annabi isa wahayi aka ce to annabi isa ka gaya wa mai ibada wanda za su zauna da murmuna a gidan aljanna tunda ya ce ya hakura aljannan nasa ma mun ba wa tsinannan shi kuma gidan wutan da muka yi niyya za mu ba mar'unin shi muka bahi ba isa ya ƙi ba kuma shi kenan an gama ina ruwan Allah kar ka raina mutum ka dinga masa fata na gari yanzu a yi tsammanin wannan ne ya dan aljanna wancan tsinannan ne dan wata to tsinannan har aljannan wannan din haka hada aka bayi shi kuma wutan wancan din aka dauka aka bashi Allah ya gane da mu. Muje.
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما ماسورا نعم إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده كبيرا بصيرا Allah rabaka sanu ubangijinka. Yau sai da rizika Allah yana shimfida arziki. Ruwa sai ya yalwata ta. Da manyan shawo ga wanda ya zo waya gadiru kuma Allah sai ya kuntanta. Yure yuqli man sha wanda Allah ya sai ya kuntata masa innahu إنه كان بعباده كبيرا بصيرا Yau cewa sarki Allah kana iba- bi ibadihi ga bayinsa. Kabiran sarki ne ba da labari basiran masani ne. aliman bi buwadin shine masani da badanin su wa zawahirin da zahirin su bayar zuguhun sai azurta su ala hazin masa gwargwadon abin da zai zama maslaha gare su Mhm.
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق wala dagdulu auladakum jama'a ku daina kai yayan ku kai yadda imlakin saboda tsoron talauci abin da da mutane suke kenan yanzu abin ya dawo ana yi yanzu mutum sai ya aure bayan ya yi aure kuma sai ya ce in matar ta ɗauki ciki kuma sai a zubar a cewa ya yi ba a son haihuwa to kuma ka yi aure kuma ka ce ba ka son haihuwa kuna shan ƙwayan bature na wata wata ko wannan ƙwayan na yau a ya gobe a ya kai Allah shi ne masani in Allah ya ne kuma duk da haka abin da ya ne zai tabbata matar ka ta ce a zubar da ciki ka ce abin ya daba dan ya sa mana aure ka san abin da Allah zai ba ku ai ba ku sani ba to ku daina wannan garajen na bature eh in Allah ya ba ku ku roƙi Allah in ba ku da abin da za ku rike Allah ya rike muku shi dama shi ne mai rikewa eh kuma a cikin haihuwa a nan arziki yake ba ku san irin ɗan da Allah ya niya zai ba ku ba to saboda haka ku daina kashe yayan ku kar ko cikin shege ya kai wa yaro kar a kashe shi a kyale shi ma shegen in ya ba Allah zai shiga aljanna ai ba laifinsa bane ko laifin shegen ne laifin iyayensa ne amma kaga saboda zalunci ai ba ga laifin iyayen laifin yaron ake ga wai yaron ne laifinsa to amma sai ga jance kaga wani shege ne to ai laifin ne iyayensa ne in dai yaron yana da laifi na iyayen wallahi ai yafi na yaron ai ba iya mai da kansa yege ba ko shi yasa ko yege ne in ya bi Allah zai higa aljanna zai higa aljanna ko shege aka kama alaga ta malam ga wannan yaro ka rada suna kai maza kai addu'a kai Allah Allah ka shirye da shi Allah ka sa ya zama dan aljanna sai ka shafa ka kyale Allah da bawa ka kyale mutane nawa ne shegu na sararin ka sani ai mutum nawa ya faɗi magana ya saki matar ma bai san ya saka ba suna zaman banza da matarsa ya sake ta wani ya je na saki ki sau kuma ana zama cakuɗe duk ba shegun ba wani kuma ya ce ba ni ba ke ko kuma kya kubata da ni duk an faɗa kalmomi ko ke haramun ne gare ni duk kalmar ma a matsayin shi ka an faɗa wani ya matarsa zobe wani ya yi menene duk dai gahi nan ana cakuɗe to tun da dai rufin asiri yake nema in za a ci ɓaure a daina tona cikin ɓaure da Allah in dai za a tona cikin to a ga tsutsa fa in Allah ya raba bayi asiri bayi su raba kansa asiri eh idan kuma wani yaro sun yi ganganci yau wata yarinya ciki to ba wai zub da cikin za a yi ba ko kuma a yi sauri a ɗora wuri a a bari za a haifa abin da ta haifa in ta haifa in ta yi idda ta gama ta haifa shi kenan in yaron ne ma dama haihuwan shi ne cikin tana idda in ta haihu in yana so shi ma ya aura in ba ya so wani ma ya aura shi kenan a zauna lafiya mu jira Allah abin ya kai yadda ya kai to ku daina kai yayan ku laraba haka suke yi balarabe su ba irin ma wannan namu suke ba nasu ma mai tsananin ne Mm, dan mutum ya yi ya sai daga yarinya yar larabawa fara siriri ya kyakkyawa ga gashi malam har baya yana kallon da sai ta kai shekara shida sai ya ce wance uban ya ce na'am baba ya ce shirya zan kai ke ganin gida a miki wanka kafin nan baban sai ya je je je je tona rami wanda zai kai tsawon mutum biyu in ya tona rami kuma sai ya sa tabarma a kai ya barbada rere sai ya bari sai zai ce wance kiwo wance wanka zan kai ta ganin dangi baba za mu je ganin dangi iya ce wance za mu je da ke ganin dangi sai kiga yarinya tana murna sai a caba mata ado daga nan ta yi wanka ta yi kwalliya sai uban ya zo ya kama hannunta su fita uwa tana gani ita uwa ta san abin da uban zai yi sai su fita daji in sun je jeji daidai inda ya tona ramin sai ya tsaye da ita sai ce baba ka ce za mu je dangi a nan dangin yake ce a nan ne a nan jejin baba dangin mu yake sai ce a nan ne mana shi kenan sai ya zo gaban ta ya ce to baba ya muka tsaya haka kuma muna tafiya mun biya ce ki biya dai sai ya zo ya fice gaban ta yana da sai hanka da girjin nata bawo ziyarin ya tafa da rani maza zai dau daga ya dinga binne idan baba baba buf zai binne da haka suke yi ya raka tafiyanka Allah ya ce ku daina wannan to da su ake nufi ne yanzu kuma da muke yi da kwaya da menene duk Allah yana sani Allah ya ce tafsiru aula da ku ku daina kashe ayan kashe ta imlakin saboda tsoron talauci ina fatan kun kalli kun kalli da saboda tsoron talauci Allah ya ce kar ku yi haka ya Allah ya ce nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah ya ce sun ma mene ku kyale su mana ba fa ku kuke ba su abinci ba Allah ya ce me yasa za ku kai su nahnu narzuqu mu muke azarta su ba bayan nan wa iyakun kudin ma mu muke baku to din da dai ba za ku ba su ma ku kyale Allah ya ce za mu ba kayan ma abinci in inna qatlahum kana kiban kabira na kadalan kaga wannan kisan kan da kuke guje ku binne yaro da rai a je a binne shi kana kidan kabira Allah ya ce wannan babban babban zunubi ne Mm.
wala taqrabu zina Allah ya ce ku daina kusantar zina da Allah ba ma yi ba a balagu man la ta to kar ku kusanci zina yanzu sai a tambaye ka ce to Allah ga ta malam wane ne kusantar zina a kusantar zina kuwa yaron da bai yi aure ba da yarinya ya kama matarsa su tafi kasuwa ko ba haka yake ba sai ga saurayi da saurayi sun rungumi juna suna tafiya kai ba auren ta kai ba ba matar ka nan miji ya rige hannun mace ko har ana zuwa kasuwa a dawo ko a mun taya a makaranta a dawo duk ba ta karabun zuniya ba ai da karabun zuniya ne ko kuma in ba wannan ba shikenan sai a zo da yarka kurin kamar sallan layyan nan ya zo ko sallan azumi sai da yaro ya- yaro matashi ya taje kansa kai uban baka da hankali ne yaro ya dau yarka budurwa nonunan ta ya fara girma kurin ya goye ta ya ce za su je yawon yarka amma Allah zai tambaye ka ai Hmm? kana kallo ina wanda ya ce ai saurayin ta ya dauke ta ya tafi yanzu yarka budurwa shekara da goma sha hudu wani yaro ya zai dauka a babur ya kai ta yawo to ina suka je tambaya muke ka bi kafansu kaga inda suka je sun suka je gidan wani abokinsu ba sun suka je wani shago suka zauna suka ce za su yi fira fa to wannan duk ta karbon duniya ne eh kar ka yadda yarka ko jajiberin za ta kace kun ki zauna Allah ya baki miji in yi ba maka wato haɗa ta da wanta ko kananta da muharramanta su je inda za su je su da amma yanzu kun bari yara ƙanana saurayi ɗaya ya goyi ma- 'yan mata uku budurwai wannan ya goyi biyu wai a zabura a tafi yawo to idan aka yi wani abu aka dawo ya za ka yi kai uban tsakanin yaro ba hankali yarinya ba hankali to in wani ya ga wani ba ana ajiye da yarga ita ko bata faɗa ba can an jima ka kafafun yarinyar ka tana kumbura sai ga yanayin yana canza sai uwar ta zo ta ce malam zo mana wance ko lafiyarta kuwa ka duba yanayinta yana canza ka kuma sai ka ce ko shawara ne ta ce a'a wannan ba shawara ba ne ba shawara ba ne malam kafar yarinya nan yana kumbura sabobansa yana tana canzawa anya ka yi sashi ka ce kai me da me me da me me ne bana shagantaka ne ne ne sai ka yi uwar ta zo ta ce yarinyar nan ba ba lafiya ba fa ina ganin ta ba yarinyar nan ba ba komai ba to menene ba ba komai ba kai kamannin ta ya canza fa bari a sa- rasa wani abu ka kuma saboda zuciya ka zo kana dukanta kana dukanta menene wane ne ya maki wannan to duk me ya kawo wannan da da an yi an yi wa tafka hanci a tadda haka sai kin gaya min wanda ya miki to in ta gaya ma wanda ya ma dan ranka daɗi yayi ka faɗan daɗi ka ji A'a. ai yadda ake tsare uwa haka ake tsare ya da yarka tana zaune a gidanka dan Allah a wannan zamanin namu na yanzu in ka yi ta aure ka duba ka ba mai karamin karfi mana yanzu muna da garbi a nan ya kai dubu in dai dan Allah ne a rayar sunnan annabi ba zan duniya banda ka zo ka same ni Allah ya ta malam ga yarinya ta ta yi sawu me kaga za a yi abun guda ɗaya ne in ka yarda da Allah dubu talatin zan baka sadakin ta yanzu mu daura na ba almajiri karka ko karka ko da tabarma karka haro ta shi ma ba abin da zai bayar tuwo na miya na a dubu talatin na fitar na aure da yarka kai ma ka je ka dubi Allah ne ma in dubi Allah shi kenan in dai dan Allah ne dubu talatin ko bai fi karfi na ba zan ce ga sadakin yarka dubu talatin a nan mu daura aure gobe a kawo ta sai mu ba garbi ta je su je buka suna kwanciya yarka ta haihu barkanka ka samu da almajiri dan gargari dan makaranta an huta samun kai san duniya ka ce sai an yi abin da kai baka iya ba ni ban iya ba kana tsoron kuma mutane to idan irin wannan abin ya faru da wannan din in wannan ya faru yaya ka gani wallahi tallahi ku daina barin yaran nan a babur suna ɗaukar muku yaran ku ba za su yi bala'i ba ni ni ban yadda da su ba ban yadda ba yaro ya sa wando yana ɗaɗɗane shi ya taje kansa ya sa gilil yana tuka babur yana ɗaukan yan mata ni dai a zuciyata ban amince da su ba in yar ga dai kai shekara sha hudu baka aurar da ita ba duk da yabin da yana kan ubanta ku dinga barin 'ya'yanku mata suna yawo ranar sallah ne ma za su fita yawon su iya unguwarsu kar ka yadda yarka ta tafi kasuwa kar wani kuma ya ɗau yarka babar ya gudu da ita kul ta zauna iya unguwar ku ta ɗan yi tar ta zo kuma kana sa ido ina wance ta je a ga ta nan to ta dawo ya isa a auren da ita mace fitanta guda uku ne fitanta ɗaya cikin uwarta fitanta na biyu a kai ta gidan mijinta fitanta uku a kai ta kabaranta wanda shari'a ya nuna to Allah ya gane da mu iyaye ku dinga hattara ku daina yin sakaci eh ko karatu ne yara za su yi na islamiyya in za a dan yi karatu yaran za a koya musu fahimta ka sa ido nan ma ka sa ido in malamin na kirki ne to in yara ne ba ku yadda da su ba suka dan yi kaɗan maza ka ɗauki yarka ba ka aure da ita ba amma yanzu a ebo yan mata gari gari an tafi da sunan garin an tafi da sunan garin yan mata budurwa fa wallahi kankana ma bai kai ta hadari ba wallahi tallahi yo kankana in ya lalace yana gaba sai mai ba asaran kuɗi aka yi ba to wannan da za a yi asaran lahira ko albasa ne ya yi tsami aka ja ka zuba da shi bai kai budurwa ai da ka ja yake cewa gwari din mai kuke cewa kayan menene kayan ɗanye ko to budurwa ita ce kayan ɗanye wani yarka budurwa ai tayin hankalin ta billahi da ya fice duk inda kake tsammani zaman ka lafiya ka nema mata mahalli in an baka budurwa ka dai kana tsare matarka ko to tsarin da zaka yi wa matarka tsarin da zaka yi wa budurwan yabi tsarin da kake wa matarka zamanin da ba imani yanzu nan wani zai fakaice ka ya ja ma bala'i ku yi shari'a da yi a ɗaurewa mutumin banza gindi ka bari ya cuce ka ya ja ma kukan da baya karewa ka kira mai karamin karfi mana ka bada yarka ka huta ka biya matarka sai na yi kaza sai na yi kaza ita ba auro ta kai ba ko in ka mata za ta aure da yar kai abin da za ka iya ka tsira kar ka ja ja ma abin magana a wannan zamanin namu mu je gaba kaɗan.
wala taqrabu zina Allah ya ce ku daina kusantar zina fa ga hanyoyin din na gaya muku.
innahu kana fahiyatan wa sa'a sabila innahu kana wallahi zina alfasha ne wa sa'atur asabila ce ita ce ta barki ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق wala dagdala nauka ku daina kashe mai rai fa Allah ya harrama Allah wanda Allah ya haramta kai ta illa bil haqqi sai dai akan gaskiya ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل wannan kutila mazaluma duk wanda aka yi da zalunci faqad ja'alna li wali mun sa waliyansa na jini suladanan suna da hujja tasalidan alal qadiri su suke da iko kai wanda ya kai musu dan uwa ko kuma a biya su diya fala yusrif amma kada ku wuce gona da iri tajawuzul hadu bil qatl ya kisa ai bi an yuqtalu gaira gadiri akai wanda ba ya kisan kai ba au bai gaira ma kutila ko ba da abin da ya kai shi ba innahu innahu kana mansura innahu kana mansura shi wannan abaka ya kasance mansura abin taimako ne mhm.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده wala ta karabu malal yatim ku daina kusantar dukiyar maraya fa illa billati ya san sai dai da dabi'a da rige mafi kyau ana juya dukiyar a raba riban gida ku riba ɗaya a ƙara dukiya riba ɗaya marayan a ciyar da su riba ɗaya kuma kai mai neman kuɗin kai amfani da shi shine hata ya buluga shi da har su kai matsayin balagar su mhm.
وأوفوا بالعهد Awu ku ji alƙawari ba idza ahatumullah an ku da alƙawari da Allah awun nasu ko da mutane innal ahada da mun إن العهد كان مسؤولا da alkawari kana masaulan abin tambaya ne aro a garbawa wa awwala kai وأوفوا الخير إذا كلتم وزنوا بالقربات wa المستقيم kai la Allah ya ce ku cika sikeli ai idza kirzi yayin da za ku yi awo ku cika kwano wa zinu ku yi awo bil isdasi da ma'auni musajimu madaidaici almizan sawi shine sikeli madaidaici ذلك خير وأحسن تاويلا ka yin haka karin shefa alkhairi wasan ta wura kuma shefu kyan fassara malam wajen lura mhm.
ولا تقف ما ليس لك به wala علم saka ku ka daina bibiyan ma laisa laka bi ilm abin da baka da sani akan sa inna إن sam'a السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا inna sam'a ka gaji wal basar da gani wal fadar zuciya kullu ulaika dukkan wa'annan ka ga mas'ulan anhu ababan tambaya ne sahibahu ga mai hima za fa'ala bihi me aikata da su mhm.
ولا تمشي في الأرض مرها kaje ku daina tafiya bayan kasa kuna nuna alfahari za maraha da kibar da girman kai wal kailawu da taƙama إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا daga cewa kai nan daga rigar ana ba za ka ka tsaga ƙasa da taka ƙasa da kake da ƙarfi ba da alfahari tasbuwa ba za ka huda ta bai hata da bulugu a girma har ka je garin da biki barka da girman kanka walam da bulugal jibala kai mai daga wuya Allah ya ce duk tsawon ka ba zai kai dutse ba sunan almana annaka cewa kai la ta bulagu hadal mamri ko da za ka ba za ka wannan matsayin ba fa kai ba ta talu to dan me yasa kake alfahari كل كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها kullu zalika dukkanin wannan almazakuru ababan da muka ambata mu kana da yadda abin ki ne inda rabbi gagun ubangiji ga makaruhan kuma abin ki ne ذلك مما أوحي إليك ربك من الحكمة zalika wanta na wannan bayani da muke muku ai ne ma auhe ilaika yana daga abin da muka yi wahayi zuwa gare ka ya annabin Allah rabbuka ubangiji ga min alhikmati na wazi ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقي في جهنم ملوما مدهورا da zara kada ka sanya ma Allah tare da Allah ilahan akaran wani Allah daban fatul ga Allah ya ce sai mu haɗar da kai fi jahannama a wutan jahannama maluman ka zama abin zargi madahuran abin korewa madaruran an rahmatullah abin korewa ga rahmar ubangiji Mhm.
أفأتيكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا ba a zai ku rabugun a kalasa kun yanzu ku ne wanda Allah ya keɓe ku iyalar maka rabugun bilbani ne yanzu ku ne aka keɓe ku bilbani ne da 'ya'ya maza wata kaza mina da mala'ikati kuka riga daga mala'iku ina zan kuke cewa 'ya'ya mata bana da le- kuke kuke riyawa kuke dangana wa Allah su inna kuma cewa kun إنكم لتقولون قولا عظيما inna kuma wallahi cewa ku la taquluna bi zalika kuna faɗi da wannan fa kaulan faɗi aziman mai girma Mm.
ولقد سرمنا في هذا القرآن ليذكروا wala kada hakika sarrafana Allah ji gaya nan muna juya muku fi hadha alqur'ani a wannan alqur'ani min al amsali daga misalai wal wa'd da wa'adi wal wa'idi da narko li yadhakkaru ba da banza ba dan ku azantu ya taizu ko kwa wa azantu wa ma yaziduhum وما يزيدهم إلا نفورا ma yaziduhum zalika amma wannan wa'azin na qur'ani ba ba komai yake kara musu ba illa nahuran sai dai gujewa alal haqiq barin gaskiya قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لو تقوا إلى ذي الأرش سبيلا wani gaya musu da lau kana ma'ahu da zai kasance tare da shi ai ma'ahu Allahu Allah aliya da yadda kuke faɗa da ko wani Allah tare da Allah kama da ƙuluna kamar yadda kuke faɗi idan a wannan yayi labda gau ai da zai nemi ila zil arhi sabilin shi wancan Allah Allah da yana nan yadda kuke faɗa ai da zai nemi ya zo ya yaki da Allah li qatilu to tunda ba wani Allah da ya hudu ya yaki da Allah ya Allah ɗaya ne سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا subhanahu zarfuka zargi ya tabbata ga zargi Allah kan zai Allah wa ta'ala ya daukaka amma ya quluna min shirka da abin da kuke faɗi na- na abokan tarayya quluwan Allah yake daukaka ne kabiran babba يسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن yuzabbu lahu duk suna tasbih ga sarki Allah kan zai hu suna tsarkake shi asamawa da sabo wanda suke saman nan bakwai na dangane da mala'iku wal ardi da wanda suke kafe wa man fi da abin da ke cikin su wa in min shay'in وإن من شيء إلا يسبح بحمده wa in min shay Allah yake ko da da ko wani abu min al magalubati babu wani abu daga ababen halitta ba illa yusabbihu da abin da ka gani suna tasbihi mutalabbisan kuma sun cuɗanya bi hamdi da subhanallahi walhamdulillah walakin sai dai ku- ولكن لا تفقهون sai dai تسبيحهم ku ne ba za ku fahimci me suke nufi ba tunda halitta ba iri ɗaya bane wani ma tsuntsu ne wani ma dabban daji ne wani ma itace ne ai la tabqa huna ai ta mai muna ta ba za ku gane tasbihin su wali annahu laysa bi lugar ba da irin naku lugan suke nasa tasbihin ba إنه كان حليما غفورا inna wuyan da sha'anin yake kana haliman shi ba Allah sarki ne mai sanyin hali gafura mai yawan gafara ne ai su yayin da lam yu'ajilukum bil uquba bai muku bai gaggauta halakar da ku da uquba ba وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا Wai za yayin da karanta alqur'ani Allah ya ce yayin da kake karanta alqur'ani ja'alna bainaka muna sanyawa tsakankaninka wa bainal ladina da wayanda la yu'minuna bil akhirati basu ba da gaskiya da ranar gobe kiyama ba hijaban shamaki ai masuran abin sitar cewa satiran laka za mu sitar ce ka anu gabaran su fala ya raunaka ba sa ganin ka nazala ya zo ga biyan arada cikin wanda suke nufin za su yi aika aika ga wannan annabi namu وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يلقوه وفي آذانهم وقرا wanda Allah Allah ya ce muna sanyawa ala qulubihim burbihi da zukatansu ake na tafiya mu dole agadi ya mu lullube shi an yaba kahu ba za su fahimci alqur'ani ba min an yaba himuhu ay alqur'ani fala yuhimunahu ba za fahimta alqur'ani wa fi azani ma kunnun su kuma wa qaran Allah ya ce sai mu sa musu nauyi sigalan bala ya sama'una ba sa sauraro sauraro na fahimta wa idza وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا wani za yayin da zakar da rabbuka aka ambaci ubangijin ka fil qur'ani a cikin alqur'ani mai girma wa da wa gaji Allah yi daya kar abota kowa abota wa Allah daya wallau sai su juya ala adbirihim gabaya gabaya da bayan su nuhuran suna masu gujewa anhu a gare ni nanu نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسهورا kana Allah ya ce mu ne alam masani bima yastami'una bihi da wanda suke sauraron alqur'ani ai bi sababihi ai min huzu na dalilin isgilancin da suke ir yayin da yastami'una ilayka suke sauraron karatu gare ka qira'atu wa idhum cewa su a wannan yayin najwa suna yaka magana yatanajuna bainahum suna yaka magana tsakankanin su yatahaddathuna suna zance idh badalina min idh qablahu idh yaqulu zalimun a wannan yayin zaka ji azzalimai sun fada bi tanaji a yaka magana sai in tattabi'una ai in ma yatabi'una ai ba kuma yake bi ba. illa rajulan mutum ne masahuran sai ka ce mai faraka haka zaka fada ba makaruwa yadda suka fada wai ai magaluban alaqali a qala ta'ala انظروا كيف ضربوا لك الأمثال فرلوا فلا يستطيعون سبيلا Anzur Allah duba ba yace duba ku gani kai fara rabo da kallon wai yaya suke buga maka misali ne wayannan mutane annabin Allah da abin da bai dace ba, bil mazahur wal kayan wal shayir abin da bai dace ba to Allah ya ce duk masu gaya ma haka farallo sun bata bi zalika an huda ga barin shirya masu gaya ma haka ba sun bata ga barin shirya inji Allah madaukakin sa farallo sun bata an huda ga barin shirya gaba kadan فلا يستطيعون سبيلا yadda za a samu tabarki shirya tabarki ai ɗarikan ilai tabarkin da za su samu na shirya wa ƙalu وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا ƙalu wanda suka faɗa ga ba su kowa ba ne munkiri ne libas wanda suke mazanta tayin kiyama ne suka ce ai za ku na izam yanzu idan mun zama ƙashi wa rubata mun rarrige a inna ha ila yau lama ba usun yanzu a taye mu kalkan jadida a mai da mu halitta sabuwa to ma tsaya nan kenan ko bai sallah sai mu dawo ko to ai wa annabi salati ko fara wa annabi daraja karantu fatiha gaba uku godiya ga ubangiji bismillah da kulhuwa gaba uku yabo ga ubangiji fatiha gaba bakwai duk wanda ya zo da niyyar sauraron qur'ani bukatun sa na alkhairi Allah ka biya mana dukkan sharri Allah ya kare na ku bukatun da na ku bukatun da Allah ya biya mana haɗu da fatiya da salatul fati الحمد لله رب العالمين